وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة في النار بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bayan haka muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai kowa mai komai wanda ya kadara haɗonmu a wannan safiya ta litinin wacce kuma ita ce wadda ta yi daidai da goma ga watan ramadan na hijiran manzan Allah shida. wanda kuma ya daidai da goma ga wata na uku miladiya haihuwar annabi isa dan maryamu alaihi masalatu wassalam 2025 a wannan masallaci na juma'a mai albarka masallacin nefa a ningi kalamar hukumar ningi a baucin najeriya yau za mu tashi farkon suratu to sai ka musu wa'azi sai ki musu wa'azi ko ki musu nasiha a daina ƙara mai ƙarfi ƙarfi arama ai guda da sabo su
bismillahir rahmanir rahim innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله
to kun ji wayannan sune wanda Allah ya ce a bada zakka so in kin ga ana ba ba waɗannan ba to an shiga da son zuciya kuma ba ta yi ba tunda Allah ne ya kasa da kanshi ya ce ga kalolin da za a ba daban-daban daban-daban daban-daban so kin ga in an yi son zuciya ba abin da Allah ya faɗa ba to wannan kuma wani abu ne daban Allah ya kiyashe mu ban sani ba ai kin gane lissafin da malam ya yi ko yawwa to ta gane tunda tana zuwa islamiyya daman dai na san kawai tana son a ɗanyi bayani ne to ai ba na jin ma su masu ba masu ƙarfin madu suna nan sai dai sauti zai iya kai musu watakila ko don nan dai ina gaya muya mudin ne duka ban san ma ko malam ismail ba wannan shi ne
wannan da ke cewa mai gida ne ya ta auna abinci ya bar ya bayar don alama kuma abincin nan an faɗa mishi baya isa to malam ni kuma sai nake karawa tunda akwai ishishi shin akwai laifi a yin haka gaskiya in a da an ce ki ƙara yanzu ba za a iya maki fito ki ƙara kai tsaye ba gaskiya saboda kun ga yanzu halin da ake ciki bahaushe ya ce wai in kai da tsoka ka taba naka ka ji ko yanzu da ku da mu duk mun san me halin da ake fuskanta na rayuwar kawai ina ga maimakon a baki wannan umarni irin na baya gwara dai ku tattauna ke da shi abin nan da ake badawa gaskiya baya isa inda halin da za a ƙara ɗan ƙara mana in kuma ya ce ba zai yiwu ba saboda shi ya san kan sai a haƙura da abin da ya samu duk da haka kun fi wani gidan kun fi dubu an gane wasu ma ci ɗaya kawai suke samu to idan ke har kina samun ci biyu ko ci uku a sai ki gode wa Allah a baya ba a shi ba wannan matsatsalin na rayuwa to kin ga kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ba da amsar kwatankwatan fatawa irin wannan dangane da matar Abu Sufyan ko ai ta yi khuzi ma yakfiki wa ahliki tace baya ba mu abin da yake isar mu alhalin kuma yana da shi to kun ga manzon Allah ya san yana da shi din ko sai ya ce to ki dibi abin da zai ishe ki ke da iyalanki ko da bai sani ba to amma yanzu kin ga ba za a yi gangancin a baki wannan umarni kai tsaye ba ko ba haka bane ba tunda shi ya san yanzu me yake ji a jikin shi wal'alla ya kundige ya tsawo iya na sati biyu ko na wata ɗaya ko na wata biyu gargwadon yadda ya tsara yana ganin hakan zai fi mai sauki kuma ke ma'auninki daban ma'aunin shi daban ke iyakacinki fa kawai ce babu amma dan ba zai yi kokowa zai ya kawo ba abin da ya shalle ki to kin ga gaskiya ba za a saka miki ragama waki takwasa kina dannawa ba ko ba haka bane yawa zauna ku tattauna da shi dai a samu fita Allah ya sa mu dace
wannan kuma ta ce na nisa ce a jikinsa a jikinta aha
ta ɗau azumi kuma ta ci gaba da al'amurta mm har a za ta yi sannan ta ji ta tsarkake jikinta malam ne ne ba ta azumunta azumin ta lafiya kalau ai matukan najasa ba ta same ta da azumi bane ba kamar yadda take nunawa ko bi ma'ana najasa ta same ta ne tun kafin sahur bi ma'ana tun kafin ayi sallah asubahi to saboda haka idan ya zama na cewa janaba ta same tun kafin sallah asubahi wala Allah da ta zo sallah asubahi taimama ta yi babu ruwa haka za mu kaddara mata ko amma in har maka tafi ba mu ba mu kaddara mata komai ba to ya aka ta tsallako sallar asubahi ai shine mahallin tambaya ko tun ta ce tun safe ta waye gari da janaba a jikinta haka za mu kaddara mata wataƙila janaba take nufi kuma ba ta yi ƙoƙarin ta samu tsarki ba har sai da lokacin azahar ya yi sannan ta samu ta yi wanka ta yi abubuwan da za ta yi haka ne to kaga yanzu a nan tambaya shine ya aka yi ta tsallako get ɗin sallar asubahi wace dabara ta yi wani ta kanikala matsalar ta bi ta warware an gane to sai dai in kaddare mu ce wala Allah bayan ta yi sahur ta koma bacci ta yi mafarki wala Allah haka za mu kaddara cewa bayan ta yi sahur ta koma mafarki kuma mafarkin ma'ana mai nauyi har wannan abin ya samu to kin ga wannan zamu ce dan ta zauna da janaba har zuwa sallar azhar ta wanka wannan babu laifi ba wai bata saba azumin ta amin nufi ba shi da wata matsala to amma idan wannan matsalar ta faru ne bayan an yi sahur kuma ba ta hanyar bacci ba to kaga ai wata matsalar kuma ce babba ya kamata ta fahimce ni da kyawu tunda in dai wannan matsalar ce har zaki ce kin waye gari biki ba kina cikin rashin tsarki har dab da sallar asubahi da sallar azhar sannan kika yi tsarkaka sannan kika yi sallah to ya aka kika tsallako sallar asubahi ta yaya kika tsallako ta sai dai watakila ko taimama kika yi kika yi sallah asuba ko to in kuma taimama ce kin ga ai taimama tana dauke hadasi karami tana dauke kuma hadasi babba al hadas al asghar wal akbar duk inda dalilan yin taimama suka kama kuma aka yi ta to ba ta da bambanci da wanka ko da alwala an gane so wannan ki sake sake koma ki nazarci abin da na faɗa ko kuma mu ne ban fahimci tambayar take ba ko kuma ke ce baki fito da abin fili ba wallahu a'lam wannan ta ce mana Allah ya gafarta wa gafarta mana mahaifanka baki daya
tambaya ta mana ita ce wai ba da ma mutum ya addu'a da harshen Hausa cikin sallah eh babu dama haramun ne karki Na'am? Wannan ɗin, na ɗauko ka ne. ka karanta shi wannan yanzu aka aika ko ta mazance su yanayin ba su da matsala Ne da ke cewa? Mata ke mene ne? A ba ta da laifi. Karanta?
na wannan ta ce assalamu alaikum tambaya na shi ne malam me halaccin matar da suke matan da suke ziyarar makabarta Ne, a ya halatta mace ta je mak- ziyara makabarta amma kar ta yawaita irin ɗa namiji. An gane ko? Bi ma'ana ba laifi in kin ji amma tsalle-tsalle kar ya yawa. Haka hadisin ya faɗa. dan babban makasudi da aka hana mace zuwa ziyara makabarta saboda daurin zuciyarta komai zai iya sa ta kuka cikin kankanin lokaci tsokar a yawaita
wannan kuma ta yi guda biyu ne a takarda ɗaya hukuncin matar da ke fita babu sanin mijinta ko da makwabta ta ke shiga
za su abu Allah da manzon shi haramun da yake taku ɗaya ba da izinin mijinki ba kin tafi islamiyya ki biya ko a dawowa ki biya shi ma haramun ne ko kin je asibiti ki biya shi ma haramun ne an gane in har kina da buƙatar biyawa sai ki faɗa masa zan je asibiti amma da Allah zan biya ta gidan wanci ko kuma zan biya gidanmu ko gidanku kika biya kuskure ne ko babanki ne ya kira ki kika tafi in biki faɗa mijinki bakin saba Allah an gane ko ko mahaifinki ne bayan gice da Allah wanci ina son ganinki to haramun ne yake tafi ba da izinin mijinki ba sai kin nemi izinin mijinki to idan ya zama na ubanki bai isa ya kira ki ba in mijinki bai amince ba in kin je kin saba Allah to kuma ina ga wani ko ko wani gida kuma daban saboda haka ya kamata ku tsoron Allah da yawa za ta tafi islamiya sai ta biya unguwa da yawa za ta dawo a islamiya sai ta biya unguwa da yawa za ta je asibiti sai ta biya unguwa da yawa za ta je barka ko dubiya ko jaje duk inda kika taka ba umarnin mijinki kin saba Allah da manzon shi sannan kuna yin wata dabara sai kun je kun dake tsau na manta in faɗa maka je na biya gidan suwanci to ai malaiku su riga su rubuta kuna kuskure ne yayi kar ku manta ba kina tare da malaiku ba kawai kin tambayi mijinki ne masallaci ko makaranta ko islamiya ko kuma kin tambaye shi zuwa asibiti to ka'ida kafin ki aikata ake son ki nemi izini ba wai sai kin aikatan zaki faɗa ba wasu mata na gari ta tambayi tana zuwa gurin aiki amma ko daga wannan ɗakin zuwa wancan ɗakin wani laruri yasa aka ce ta je don ta ga feshin ko wani abu sai ta kira mijinta a waya wani laruri yasa an kira na wani ɗaki zan duba feshin da Allah a yabsa yardarka saboda shi ga inda ya santa inda ofis ɗinta yake ko kuma nan ne gurin aikinta amma saboda biyayya mai tsoron Allah ce ba za ta tafi wani ward ɗin ba sai ta nemi izinin shi in an kira ta kaga wannan shine amana ko ba kya tare da mijinki ubangijin mijinki yana tare da ke mala'ikunki su riga sun yi rubutu to mala'iku su riga sun rubuta miki cewa kin fita ba izinin mijinki wala Allah ma an dauki awoyi ko kwanaki an riga an rubuta sai kuma kika zo kina ce masa la na manta in faɗa maka na biya gidan suwanci to ai jaffal qalam bakin alqalami ai ya bushe kin gane ko an riga an rubuta miki zunubi yan sai da ki koma ki tuba ga mijinki kuma ki roƙi gafara ga Allah subhanahu wa ta'ala na'am ta ƙarshe ta ce wai mara tsakanin mata da miji wani da haƙƙin motsa sha'awa lokacin saduwa kowannensu bi ma'ana kowannensu haƙƙi ne na kowa domin ya isa da Allah kar kuma na ƙauyenci mana so ka yi da Allah matsala ta addini akwai wani matsala abu a cikinta ne kuma an faɗi matsala ku dake a yi jawabi a wuce kuma sai kuma mana shirme haƙƙin kowa ne an gane ko ai na faɗa mana hadisi ran nan manzo Allah ce la yati ahadukum ahlahu kama yati al-ba'ir al-ba'ira kadayan ku yazo wa iyalansa kama yadda jaki yake zuwa wa jaka falyursil rasula lalle ne ku aika dan aiki manzo sabai suka ce wane ne manzo ya rasulallah manzo Allah ce kalaman motsa sha'awa da kuma wasanni amma asali dai haƙƙin na namiji ne tunda akasari namijin shi yake nema a ƙa'ida daman namiji shi yake bida saboda an san mace da zulfin kunya sosai ko da tana buƙata ba lalle ta iya magana ba kaga kenan namiji shine kusan idansa a bushe kuma daman shi ai kayansa ne shi ya kamata ya bida duk lokacin da yake yake so dama ai kina zaman sa ne zaman biya masa buƙata ta kowane bangare haka ya kamata mata ku sani amma ku ba kwa wayewa wai sai ku dauka cewa ai ke ma wani cin gashin kai gari ina wani gashin kai a gurin ki ina kan yake ina kuma gashin yake baki da wani gashin kai ke kina zaune ne kawai ki hidima ga mijinki da iyalansa da kuma komai nashi shi kuma wajibin sa ne duk wani haƙin ke sauke miki da ci da sha da tufa da komai hatta ke ma wani lokacin zaki iya nuna kina bukatar ba laifi bane ba zaman aure in an riga an fahimci juna ke ma in kina da bukatar zaki nuna mishi ba illa bane kuma ba wani wani abun kunya bane ba ba kwa kun manta ma shari'a ta yadda ki zo ki ce wani ina bukatar ka aure ni ina son ka da aure ai shari'a bata hana ki ba an gani shari'a ta amince ki ce wani da Allah inda hali ka nemi aure na mana ko ki fada wa abokin shi kin gane ko wata yar uwarki da Allah ke faɗawa ne in dai da gurbi ina buƙatar shigowa ba wai ba wannan ba wai ba wai wulakanci bane ba ba kaskanci bane ba an gane ko saboda haka shi ma uba zai iya neman wa ma'ana yarsa aure wani ka aure yata mana inda hali ga hadisai nan da yawa to saboda haka tashin farko dai namiji shi ya kamata ya shine mai haƙƙin farko haramun ne ya zace ya zakke miki kawai ba wani wasanni ba wasu kalamai in yi haka ya saba Allah shari'a shi yasa ta hana dan adam in ya kusanci iyali yayi releasing ya sauka ya batta haramun ne an gane dole ita ma ta yi saboda haka yin releasing shine gamsuwar kowa sai dai inda larura wata tana da larura san ya dan ci ta sosai ya kama ta da yawa abin nufi ko kuma basu ya kama ta da yawa to saboda haka wannan sai a waye gari ta ne magani amma duk wanda za a yi mintoci akan ta bata releasing ba to gaskiya tana da matsala ne sanyi ya riga ya same ta da yawa ta je a bata maganin sanyi an gane amma in dai normal take lafiya kalau take ba ta da matsalar komai to wannan ya kamata a ce kankanin lokaci cikin minti goma biyar an gane ko ta san me ake ciki shi yasa shari'a ta ce a yi wasanni a yi kalamai to amma kawai dan kabusu ya zo ba kalamai ba wasanni kawai gyara gyara an gane ko to saboda haka kaga har sai ya sauka ita bata ma san me ake yi ba wata sai ya zo dab da sauka ma za ta san ma me aka fara yi shikenan ya bata da ciwon mara kuma tana da miji so wasu mazajen ba su karanci mai dace ba so da ka shi dai kawai in mun sha'awarsa ta motsa kamar dan akuya yake kawai shi yayi ya tafiyarsa to wannan ba daidai bane ba mu'amala ce ta haƙƙin juna guda biyu Allah ya mana gamdakatar ke ma kuma in kin fuskanci haka sai ki gyara kayanki an gane ko in kin domin kun ya cutar da ki haka to sai ki nuna masa ke kuma ga yadda ya kamata yayi wal Allah bai iya ba sai ki koya mishi Allah ya mana gamdakatar na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقهن أن يبدله أزواجا خيرا منكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات قانتات تائبات عابدات سائحات زينات
Na'am. Bismillahir Rahmanir Rahim. Suratul Taharim ko sura wacce Ubangiji Subhanahu wata'ala zai mana bayanin wata waqi'a da ta faru tsakanin manzon Allah da iyalan shi. Wanda tana cikin jerin gwanan surori na ta 96 kuma tana da ayoyi guda 12. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai Allah ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka me yasa kake haramtawa kanka abinda Allah ya halatta maka tabtaghi mardata azwajika dan neman yardan matayanka abin halal ne amma dan ka yarda da su ka nemi yardar su sai ka haramtawa kanka wallahu ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne kuma mai jin kai bisa wannan abu da kai ya Muhammad qad faradallahu lakum tahillata aymanikum Allah ya shar'anta muku cewa idan kun yi rantsuwa kuna son ku warware wannan rantsuwa kamar ka rantse wallahi ba za ka yi ba kuma sai ya zama yin yafi alkhairi ko ka ce wallahi za ka yi sai kaga yin kuma sharri ne kuna son ku warware wannan rantsuwa to Allah ya ba ku ba'ana doka da ka'ida in kuna son wannan warware rantsuwa wallahu maulakum Allah shine majibincinku shine ubangidanku wa huwal alimu kuma shi ne masani alhakim mai hikima a cikin dukkan ayyukansa wa yi za a sarran na biyu ila ba'ad azwajihi hadisa wannan ya faru ne lokacin da manzan Allah ya yi gane na sirri da ɗaya daga cikin matayensa falamma na ba'ad bihi shi kenan wannan baiwar Allah da ya manzan Allah ya sirri da ita sai ta barar sai ta ba da labarin wannan sirri wa azharahu Allahu alaihi sai Allah ya nuna wa manzan Allah sai Allah ya faɗa manzan Allah gane da kai da wance na sirri to ta barar dimana ta tsegunta wata arrafa ba'dahu da yazo manzan Allah sai dan faɗa mata wani bangare na abin da tayi na kuskuren nafto na wannan asiri wa arada an ba'adin ya kauda kai kuma bai magana akan sauran abubuwan ba falamma nabba'aha bihi lokacin da manzan Allah yake ba ta labarin cewa ashe ganin da nai da ke kin tona asiri Khalid ta ce, Man an ba aka haza, kai wa ya faɗa maka haka, wa ya faɗa maka abin da ka faɗa min na tona asiri, a'a, ƙala sai Allah manzan Allah ce na ba'aniyar alimu, wannan mai masanin nan alkabiru mai ba da labarin abin da ya faru a baya ko ya kai shekara dubu da abin da zai faru nan gaba shi ya ba da labari. In ta tuba ilallahi, in kun tuba ma dai izuwa ga Allah ku biyu, Aisha da Hafsa bisa magana ta inganci faqad sagad qulubukuma zakatanku dai ta karkata kun yi kuskure kun yi laifi wa in tazahara alaihi in kuka ce za ku yi taron dangi akan manzon Allah ke Aisha da Hafsa to ku sani manzon Allah dan gatan Allah ne fa inna Allah huwa maulahu Allah zai shiga wannan yakin shine majibincin shi wa jibrilu mala'ika jibril ma zai daura silke duk ya yake ku wa salihul mu'minina kai har da abakar da umar da usman da aliyu da tabi'un da atba'ut tabi har mu ma za mu shiga wal mala'ikatu ba'da zalika zahir kai mala'iku baki ɗaya ma za su goyi bayan manzon Allah dan a yake ku asa rabbuhu kusani ya kuma ta manzon Allah ubangijinsa zai mishi in tsallaka kunna in ya sake ku an yibdilahu azwajan khairan min kunna ya canza masa mata da suka fi ku ke Aisha, Hafsa, Saudat, Ummu Habiba, Safiya, duka Allah zai tafi da ku baki ɗaya, sai Allah ya canza masa mataye waɗanda suka fi ku, muslimatin musulmai, mu'minatin mu'minai, qanitatin masu tsoron Allah, ta'ibatin masu yaban tuba, abidatin masu bautar Allah, sa'ihatin masu yawan azumin nafila, sayyibatin ‘yan mata wa abukarin da zawarawa, wai, sayyibatin ma'ana zawarawa wa abukarin da kuma ‘yan mata. malamai sun yi saɓani dangane da dalilin ita saukar ayat akwai maganganu guda uku masu ƙarfi wanda sun fi ƙarfi a ciki duk da an yi saɓani kuma a dangane da suwaye wa'yanda Allah ya ce in ta tuba ya zo da alfin tasniya ɗin nan bi mana in ta tuba in ma kun tuba an gane ko wasu ƙauli na farko abin da ya sa aka saukar da wannan ayar cewa manzan Allah ne sallallahu Alaihi wa Alihi wasallam wata rana Hafsat bata nan sai ya kira Mariyatul Qibtiyya mahaifiyar Ibrahim Mu'azzam ko sai ya yi ma'ana kwanta da ita a gidan hafsa kuma akan shimfiɗa hafsa da wannan shi ne ranta ya ɓaci kun san ku da kishi abinda bai kai haka mara yana ɓaci to balle a ce an tara da kishiyarki balle ma ana ganin ita ba ma kishiya ba ce ba ba ta kai ƙarfin kishiya ba kuma a gadonki a shimfiɗarki to kin ga sai inda manki ya ƙare in ke ce cin mutunci da maganganu na wulaƙanci ba abinda ba za ki ba kuma kin kama shi da kwartuwa Allah ya sauki wannan shine dan ya dan manzo Allah ya huce mata haushi sai ya ce ki yi hakuri daga yau ma na haramtawa kaina mariya baki daya shikenan na haramtawa kaina daga yau ma ku yi hakuri ki yi hakuri ba zan sake kula ta ba ma wannan shine dalili na farko kamar yadda su malamai suka ce dalili na kuma na biyu wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da mun kun san idan almuri yayi to manzo Allah yake dawafi a dakunan matansa baki daya an gane ko ku da kuke cewa wai miji ba zai iya shiga dakin wata ba in ba dakin ki yake ba in ji waye zai iya shiga mana ba ina shari'a ta haramta mishi in ma ya shiga ta burge shi zai iya kusantar ta duk da ba ranar ta bace ba ko ba zai iya ba akwai da gaskiya kun yi shiru an gane ko to saboda haka to haka yake in ya shiga nan ya yi mintocinsa ya fito ya shiga nan ya yi mintocinsa ya fito ya shiga nan gulun kuma kowane ɗaki in ya shiga yakan kusanci iyalinsa wani lokacin ya yi wanka tsakanin ɗaki da ɗaki wani lokacin kuma ya yi alwallah to sai suka lura wata rana ya shiga ɗakin zainab binti jihashin ya jima ashe wannan al'ada kun gaje ta ne ko sa ido sa ido banda sa ido ina ruwan kowa ta jira a zo mata mana amma wai sai suka kalla da Aisha da Hafsa suka kalli cewa kai wai ni ina lura fa in manzon Allah ya zo fa in yaje ɗakin Zainab jimawa yake baya fita me yake zana wai haka ne bi na dadewar tana fin dadewar dakunan in ya shiga to to shine wata rana sai aka kulle mitin cewa in manzon Allah ya fito daga ɗakin Zainab binti Jahashin in ya shiga ɗakin kike Aisha ko kuma ki Hafsa ki ce masa bakinsa yana dan wani hamama hamami manzo Allah baya son ware ko kaga nan latsa manzon Allah zai aji me saboda amma da shi aji me zai fada Allah kuna tsaurin ido Allah ku tsaurin idon ku annabin namu kai halin ku sai ku wallahi a bar ku kawai wai manzo Allah yake son a burma kuma an burma shi ya burmu ya ya za a yi an gani ko saboda aji me yake yi sai ce la ba wari yake ba wallahi zuma ce na sha zuma ce zainab ta bani amma tunda haka daga tunda haka ne to daga yau ma na in ta ban ma ba zan sake sha ba zuma ce ake hada ta da wani ba fa warin yake ba kawai hila ce aka yi manzon Allah dabara ce aka yi manzon Allah dan a kama shi sai ya ce shi kenan ki yi haƙuri da gama bazan sake sabon ta bani na daina shi ne ai wasu lokutan sai to sai aka waye gari ke hafsa da manzan Allah ya ce miki to daga yau da ya zo ɗakinta ai ta faɗi wannan abin ku sai ya ce to shi kenan daga yau ma ko ta bani bazan sake sha ba da yankon ta gum da bakinta kuma sai ta gumɗa wa aisha to kinji kinji kinji ai ashe kaza yake sha ya ma ce daga yau ya daina an gani ko shi ne ita ma zainab labari ya kai mata ta ce to a shi dama abinda aka kulla min kenan to sai na bashi sai ya shaɗin wasu sun ce wannan shi ne dalili na biyu wasu kuma suka ce a'a wannan abin ya sauka ne akan hafsa ɗin kanta an gane ko cewa akan hafsa ɗin kanta in yi shiga ɗakinta yakan jima sai na na aisha ta faɗa wa saudat da safiya cewa ku zo ku taya ni zami wata dabara na lura manzon Allah in ya shiga ɗakin Hafsa yana jimawa kin ga fa da Hafsa da Aisha a dunkule suke kama kansu daya amma duk da wannan fa ana gugar ana gugar juna eh duk da kama kansu daya sun hade in kin lura suna tim ɗaya ne a gidan ai daman gidan manzon Allah ai tim biyu ne bangaren Aisha da kawayenta da kuma bangaren Zainab da kawayenta kowa ta ja nata gida ɗaya ne amma wannan ga ƴan gurbi wannan ga ƴan wannan gurbi A da gurbi haka ake buga kishin a tsakaninsu an gani da shi sa yanzu don mai tsoron kishi ya raguwa ce lagwa ce ba ki da ƙarfi in da mai tsoron kishi a lagwa ce a wani bai saka gidan kishi ba lagwa ce ki in kin saki shigo mana inda kin iya kwankwasili kin iya tsafta kin iya kwalliya kin iya ado kin iya abinci kin iya karairaya ki shigo a buga amma da man can wata bursu bursu da ke ba ki iya kome ba saboda ka sai ki je gurin miji ɗaya kawai ki ta kwaba dai abin da kika dama haka zai sha amma mai mace biyu uku da ai dan gata ne yau a maka waccan kwalle gobe a maka gata a maka za wannan tana son ka wannan tana son ka dan zaka gane so na gaskiya amma ke kadai ce haka zai ci da haka zai karba da hakuri yankin kwaba ma haka zai karba da hakuri to saboda haka tace to tace to yanzu abinda za a yi zan ni in ya zo daki na daga dakin Hafsa zan ce masa bakin sa na walin tsimi ke ma Zainab ke ma ke ma ke ma Safiya ki faɗi haka ke ma sau da ki faɗi haka su ku suka ɗauka an gane ku duk suka na shigo ɗakin wannan sai ya faɗa ya ta faɗa ya shiga ɗakin wannan ma sai ta faɗa ya shiga ɗakin wannan ma sai ta faɗa sai manzo Allah ce ta ku haƙuri daga ma'ana ba zama ba wani bane ba ukka ce ukkatu asalin ne nake sha na sha ba wani abu ta bani ba kuma ƴan uwata ta kawo mata sai ta bin ta yi ta ce gashi ko zan dan kurba na dan kurba ɗaya biyu to amma shi kin daga yau ko ta bani ba zan saki sha ba ku yi hakuri to wannan su ne wasu maganganu guda uku na malamai akan dalilin saukar ayar an gane ko kun ga dalili na farko aka ce saboda manzo Allah ya tala da Mariya a dakin wa Hafsa na biyu kuma aka ce saboda Zainab ta bashi abin sha na kuma aka ce saboda ma'ana Hafsa ta bashi abin sha an gane to amma dai babban abin da ya an fi tabbatarwa akan cewa na susu biyun ne akwai hadisi wanda Imam Ahmad Allah ya kara masa yadda ya fitar a cikin musulun nashi wanda kusan kamar shi ne ke ƙara ƙarfafar ma'ana magana cewa wa'ana wannan inta tuba ɗin bi mata biyun da ake nufi ma'ana aisha da hafsa ake nufi malin yake cewa min ma ya dullu ala anna aisha wa hafsa radiyallahu anhuma humal mutazahiratani malin ce dalilin da yake nuna mana cewa aisha da hafsa cewa su ne waɗannan wanda Allah ya ce inta tuba ɗin nan yace a hadisul ladhi rawahu imamu ahmad fi musnadihi shine hadisin da imamu ahmad Allah ya kara masa ya dayar waito a cikin musnad nashi haisu qala inda yake cewa haddathna abdurrazzaq akhbarana ma'mar an zuhri an ubaidillah bin abdullah bin abi thawr an ibn abbas qala yace an karbo daga dan abbas Allah ya kara masa ya yake cewa lam azal harisan ala an as'al umar radiyallahu anhu anil mar'ataini من أزواج النبي اللتين قال الله تعالى فيهما إن تتوبا إلى الله فقد سقط قلوبكما من بس الله تعالى sai da yake cewa na jima ina so zan ji fassarar da ma'anar suwaye da Allah yake cewa din in tatuba ila Allah in kuntubu kuku bi zuwa ga Allah dai faqad sagar qulubu kuma hakika dai zakatan ku ta karkata tayi kuskure tayi laifi na dade ina son in tambayi sai na umar suwa ake nufi wannan amma ina jin kunya kuma ina jin nayi kuma ban samu lokaci ba hatta hajja umar wa hajjatu ma'ahu har sai shekarar da aka waye gari sai na umar yayi aikin haji ni ma ne hajji a wannan shekarar kun ga yadda suke bin abubuwan su ma'ana a tsanake ko ba da gaggawa ba yace falamma kana fi bi ba'd turqi falamma kana bi ba'd tariqi adala umar wa adaltu ma'ahu bil bil idawa ya ce muna cikin tafiya sai sai na umar ya dan bukaci zai dan ratse zai kama ruwa nema da ya ratse zai kama ruwa sai na rike masa sai na karbi ma'ana abin kama ruwan nashi sai na ce mu je ya ya umar bi ma'ana mu je in raka ka girmamawa saboda haka ake aiko tafiya da babba baka bari ba kin gani ya ta miki da kaya ke kuma da kina bata tarbiya kina ganin da kaya karbi kofar gida ko wani abu kika hange ta ko kika hangi mahaifinki bar abin da yake dauka karbi kayan shi karbo kayan ta wannan shine girmamawa to haka sahabbai suke wa junan su an gane ko kin ga da dan Abbas ahalin gidan manzon Allah ne amma sai na Umar ya riga shi komai babba ne a gurin shi an gane ko to shine yace kawo ya ya Umar ya rike maka sai yaje ya biya bukata an gane fatabarraza thumma atani yaje biya bukata sassan sai na Umar ya dawo ya dawo mini yace fasakabtu ala yadayhi fatawadda'a na zuba masa ruwa ya alwala duk wannan girmamawa ce inda hali ke ma kike zuba mamanki ruwa tana alwala ko mahaifinki wayannan kananan abubuwan da kuke kallo ku suna da matukar tasiri wallahi ko mijinki ko mahaifinki ko mahaifiyarki gane ko sau tari ma in mahaifiyarki za ta wani guri inda hali ki ce umma bari in je kawai ki zaman ki ki huta ta tashi za ta yi kaza umma bari bari na miki wannan girmamawa ce amfanin haihuwa kenan amma mamanki tana kicin kina dangwale da waya baki da tarbiyya wallahi mamanki na kicin kin kwalliya kin fita ina zaki ka'ida ma kake fata sai kin ce umma ba abin da za a miki in ta ce a ba komai to shikenan a dawo lafiya amma ba a ruwanki kawai garin Allah ya waye kin sa hoda kin sa jambakin fita biki gama ga wanke wanke ba ai ba ga share gida ba a yi ba ga mofin ba a yi ba wannan ba ya bacin ki so da haka dan Allah yara wannan kuskure ne yace sai na zuba masa ruwa fa tawadda ya alwala fa qultu sai nace ya amiral mu'minina to ashe ma lokacin yana khalifa kenan ko yace ya khalifa ba ila Allah faqad sagad qulubukuma ya ce ya ce gaban mummine baki ɗaya wa'yanna mata ne guda biyu daga cikin matan manzan Allah wanda Allah ya ce in ta tuba ilallahi faƙar sagar ƙulubu kuma wa'yanna mata ne wa'yannan suwaye faƙala umar wa ajaba laka ya bina abbas sai sai na ce abin mamaki ya ɗan abbas an gane ku ya ce wallahi ma sa'altuhu anhu walam ya kutumhu ya ce wallahi ma sa'altuhu anhu walam yaktum ya ce wallahi abinda na tambaye shi kuma bai boye mini ba qala sai ya ce hiya hafsa wa aisha sai ya ce hafsa da aisha kaga shi yayi tsammanin tunda kadiyar ai ta faru da ɗesa guda ɗaya ko hafsa ai wace ce ai wace ce hafsa eh zainab abakar ko zaidu ko na'am ai umar ce hafsa ko to shi yana ganin cewa kamar abin zai sai na umar nauyi ko kamar ba zai tafi da kai tsaye ya faɗa amsa ba faruku ne fa ina ruwan faruku akan faɗa gaskiya wannan title ɗinsa ne kenan umar al-faruq ko wanda saboda gaskiyarsa ma manzo Allah ya ce idan shaydan idza salaka umar tariqan salaka shaytanu tariqan ghayraha idan sai na umar ya bi hanya can shaydan ya hango shi to barin hanyar ma yake baki daya saboda tsabar kurjinin sai na umar shaydan ma tsoron sa yake kaga ai ya more ya huta sai ce sai na marice Aisha da Hafsa thumma kaza yasuqul hadisa yace dan inji dan Abba ce sai sai na Umar kuma ya kama ban labari akan haka ala yace kunna ma'ashara quraishin sai na Umar yace mu quraishawa qaumun naglibun nisaa yace mu mutane ne mun rinjayi ma'ana mun fi karfin matan mu bi ma'ana mu mutane ne waɗanda mun fi karfin matan mu matan mu suna ƙasa da mu bi ma'ana suna jin maganganun mu an gane ko saboda haka yake cewa matanmu suna jin maganganunmu ba na ba sa saba mana suna bin umarninmu yace falamma qadimna almadinata wajadna qauman taglibuhum nisauhum yace amma da muka hijira muka dawo madina sai muka tadda su matayen madina mazajen madina gaskiya matayen sun fi karfin su an gane ko bi ma'ana matayen madina alamu dai kamar suna dan control din mazajen su fatabika nisa'una yata'allamna min nisa'ihim nisa'ihim sai matan mu suka fara kwaikwayar dabi'un su kaga hali ko haka hali yake dama yanzu idan matan ninki kuna da wata dabi'a da an aure wata yarinya daga wata jaha to sai kai ta mata koya in halin ku na kware ne kwaren za ta koya in halin aka san haka ne kuma ka za ta koya saboda dole in ka zauna da mutum wata ran sai ya barbashe ka da dabi'un sa ba shi yasa aka aka aka ce mutum ya daina zama kusa da mutanen banza ba domin za su iya shafar ka aka kuma ce umarka ke zama da mutanen kwarai musahabatul akhyar zama da zababbin mutane saboda kai ma ka zama zababbe amma in kana zama da masu gurbata za su fata ka an gane ko mutumin banza da mutumin kwarai kamar mai da tulare ne da kuma ma'ana makeri makeri in ka zauna kusa da makeri in bai bata in bai kona ka ba da tarzan wuta zai bata ka da menene warin hayaki mai tulare ku in ma bai baka ba kanshin zai zai shafe ka wannan bambanci tsakanin mu'amala da mutumin kwarai da mutumin banza ke shi yasa malam abdurrahman aka da yake cewa wala ya hil lahu suhbata fasikin wala mujalasa ta yace bai halatta kai abota da fasiki ba ko ka zauna gurin fasiki ba a zama da fasiki sai larura ko hanya ta hada ku ko gurin zama ya hada ku amma in ba wannan ba kawace ce kowa ya kirabu da su baba qala yace wa kana manzili fi dari bani umayya bin zaid bil awali suna mana ce ni kuma gidana yana can ƙasa an gane ko a dari bane kumayya a can ma'ana sama za ka ce kenan can dai ma'ana nesa ya ce fagabibtu yauman alamur'ati an gane ko ce fa'iza hiya turaji'uni ya ce wata rana sai ta kaddama ta haɗa ni da matata an gane ko ni wai ina faɗa ita ma tana faɗa abinda ban saba ba an gane ko fa an kartu an tura ji'ini an tura ji'ini ko sai na kyamaci ya za ina magana kina faɗa fa qalat tace ma mace ba take mana ma tunkiru an uraji'uka eh me yasa baka so in ka faɗa ni ma an faɗa fa wallahi inna azwajan nabiy tace to na rantsi da Allah matayen manzon Allah ma an gane ko sallallahu alaihi wasallam la yuraji'uhu an gane ko la yarji'uhu suna masa shi ma in ya faɗa su faɗa wani lokacin wa tahjuruhu ihdahunna al-yawma ila al-layl har wata mata kaurace masa tun daga rana har zuwa dare qala yace fandalaktu kawai wannan abu da sai na ya baci fandalaktu fa dakhaltu ala habsa kawai sai na tafi gidan manzon Allah lokacin ba ayatu hijab an gane ko kawai sai na tafi gidan manzon Allah sai na shiga gurin Hafsa fa qultu sai na ce aturaji'ina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a'a Allah da ma manzo Allah yakan zo in yana magana kuma kuna magana kuna bashi amsa nan take qalat tace na'am warai kuwa qultu sai nace wa tahjuruhu idha kunna al-yawm al-layl kuma an ɗayan ku ta kaula ce manzo Allah daga rana zuwa dare qalat na'am tace i qultu nace qad taba man fa'ala zalika min kunna wa khasira nace to wallahi duk wacce take aikata ka aike shi ta tabe ta yi asara afata aminu idan kunna an ya gadaba Allah an ya gadaba Allah alaiha ne gadabi rasulihi dan Allah ba kwa tsoron Allah ya fushi da ku da fushin manzon Allah ku daina Hafsa Aisha da Hafsa wallahi ku ji hankali wallahi idan manzon Allah na faɗa kuna magana ku to wallahi ɗayan ku Allah zai fushi da ku saboda fushin manzon Allah ku daina ba daidai bane ba kai za iya kada halakat sai ka ga ma'ana ta halaka la turaji'i rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa la tas'ali ta yace to ki hafsa ya ta kiji da kyau kake kuskura idan manzon Allah na magana kina magana kake kuskura kake kuskura na hana ki daga yau an gane ko in kina da wani ko kake tambaye shi komai kar ki tambaye shi wata bukata ba inda kaza ko kaman kaza na hana ki to wannan su kaga me kenan wannan wannan shine iyaye masu da tako ko kuma wannan yana nuna mana uba zai iya zuwa gidan menene yarsa zai shiga gidan yarsa da yake gidan manzan Allah kowa da bangaranta ba a haɗu suke haka ba shi yasa kai tsaye sai na umar yana zuwa ya shiga gurin ishi yake tambaye ta haka kaga wannan yake nuna mana cewa lalle ne ashe bayan ka aurar da ya kuma duk da haka wasu nauyinta kuma yana kanka an gane saboda haka mu daina ganin dan mun aurar da ya mu kuma shikenan an tafi an tafi an basu a'a duk da haka zaka ke bibiyar ta a gidan zaman mijin tana rashin kunya ga mijin nata ko kuma tana wulakanta 'ya'yan miji ko tana dai wani abu ba daidai ba idan ba ka bibiyar ta to sai matsala ta girma a sako maka ta baka sani ba ba haka bane ba saboda haka balle idan uba yayi ya ya bibiyi yarsa a gidan aure to ina kuma uwa kin ga ake ce min babu aula ko amma sai dai wasu iyayen ba su da ba su da dadin sha'ani in wata uwa tana son tire a gidanka to za ta kai maka guba ne ko ta je ta sa ta adashi ko kuma kullum take maula a gurinta me kika samu dan ba ni kaza har a koya mata sata da kwangin kudin miji an gane ko to kun tsoron Allah abinda yake kai gidan irki shine dan saita ta bisa zaman aure kar ki je mata da bukata ko kuma wance ta je ta, haihu biki je ba ba ke ina ruwanki an gane ko kar ki saba mata yawo yace wasalini min mali ma badalaki duk abin da ke bukata na dukiya ta ki tambaye ni kar ki tambaye manzon Allah wani abu kar kuma ki saki manzon Allah yana magana ki magana wala ya gurrannaki wala ya gurrannaki in kana jaratuki hiya awsamu wa ahabbu ila rasulillahi minki yace yace karki da makanki karki yadda dan kin ga wannan makociyar taki wannan yarinyar dan manzon Allah ya fi santa yana kaunarta karki rudu dan Allah ka dubi iyaye shi ma ya sani ya amince ya fahimta cewa manzon Allah ya fi son Aisha akan kowa ba make yanzu ba kya son a gane an fi son wata a cikin matan gidanku dole ne sai ya faru abinda ba a so karkata wala ta milu kullal maili
فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة Allah ya ce ba za mu iya ba inda kana da mata biyu ko uku ko hudu ba za ka iya taɓa sai ta son su a zuciyarka ba ba wanda zai iya wannan an gane ko amma abinda ba a so a shari'a kada wannan abin ya fito fili a aikace an gane kar ya zamana cewa ai abin ya fito fili a aikace cewa kana fifita waccan ko a kyauta ko a shiga ɗaki ko a raha ko a wani abu na insani wannan ba a so an gane ko to amma an riga an fahimci manzon Allah ya fi son na Aisha inda an tambayi manzon Allah a duk duniya wa ka fi so sai ya ce Aisha an gane ko a maza fa ya ce mahaifinta yasa a ta jinyar da manzon Allah yake yi kullum sha yake aina ana gadar gobe ina wani ɗaki ne sai a ce ɗakin wanci sai ya ce jibi fa a ce ɗakin wanci gata fa ɗakin wanci har sai an ce masa rana kaza kana ɗakin aisha sannan lissafin zai tsaya amma duk da wannan fa da tata da matsayi kun ga wata rana da talakato manzon Allah ai kun ga an faɗa mata magana ita ma ko an ta gane matsayinta duk da haka saboda ƙawayen na na Khadija sukan kawo manzon Allah ziyara suna shigowa gida manzo Allah sai ya tashi da rawar jiki ya musu abin alkhairi ya kawo musu ruwa ya musu kaza ya musu kaza Aisha Aisha tana kallo tace dan Allah kalle ka wai kai wai kai wai wai kai kullun da kawayen wannan tsohuwar me wanda kuma tun suka yaushi suka zo sai ka tashi kama na rawar jiki wata gatiman matarka bayan Allah ya canza maka yarinya dan ya sharaf sai manzo Allah ya ce wallahi ma abdali Allah khairan min a'a wallahi Allah bai canza mun wacce fuka dina ba yashi sa kai kai ki zaki a gurin miji in kika zaki wata rambam zai fashi in ya fashe kuma zai miki dadi ba ki bar abin alallibe yadda Allah ya sa ki bar shi a saye yace Allah bai canza mu ta fuka dina ba yace sadaqatni idza kadzabani an-nas yace ita ce fata gazgata ni lokacin da aka karyata ni eh wa nasaratni bi mali ita ce fa ta taimake ni dukiyarta wa awatni ita ce fa ta janyo ni jikinta bayan kowa ya kore ni ko kuma ita ce za a zo a ce ma'ana wai Allah ya canza mu tafita Allah bai canza mu tafita to almuhimmu dai mu gane cewa nana Aisha Allah ya ba ta matsayinta ko manzon Allah bai taba yi wa Khadija kisha ba sai ta bar duniya tukunna kaga ai wannan matsayi ne ko wata rana takan takan takan takan jefa wa Fatima magana sai babu ku gyatima ma kaza kaza kaza da sauran gyatima dai ita ce uwar ƴaƴan manzon Allah wannan gyatima dai ita ce duk ƴaƴan manzon Allah guda na wannan shida ko bakwai ko a'a nata ai shida ne guda ɗaya Ibrahim Mu'azzam na Mariya ne Allah ya kara musu yadda baki daya itan dai ba zawala ce da tafi ƴaƴan wata kudura ta ubangiji duk kuma ƴan matan masu ita din budura bata haihu ba an gane to Allah ya mana gama da katar na'am yau wato shine shine shine yake ce yani Aisha wa kana li jarun min al ansari sai na umma ce ina da wani makoci wanda yake da mutumin Madina ne wa kunna ya salam wa kunna natanawabu nuzul natanawabu nuzula ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yanzu li yawman wa an zuli yawman muna exchange ne da shi yau in yaje majalisin manzon Allah ni sai in je mana gona ko kasuwa in na dawo abinda na samu mu raba shi kuma abinda ya ji na maganar manzon Allah ya ban labari kun ga san ilimi kenan ko amma yanzu ba masu yanzu ga kunan duk abinda nake faɗa kawai tafiya yake ba mai jotin ba mai rubuta komai ba kwa rubuta komai kawai ji na kuke yi komai ta zurarewa yake komai ba abinda zai zauna ma ku ce ba ƙarra wa ma fi zafarra abinda aka rubuta shi yake tabbata amma abinda aka hada ce guduwa yake ga kunan duk wa'azin ku ne amma ba mai jotin ba mai takarda mai dan rubuta wa'in su masaloli dan gaba ko wani lokaci in matsala ta taso ki duba ku komai a guki kaga wannan kuskure ne ba ba ku zama ɗaliban ilimi ba kenan ai ɗalibin ilimi yan tafe ki da ita takardarsa da birin shi musamman ma ya san zai zo majalisi gurin karatu da an faɗi wata baƙuwar kalma ko wata mas'ala sai ya rubuta in kina tara wannan kafin a gama azumi kin samu littafi wata ran kina mu haka zaki zama kima malamar malam ya ce kaza a guri kaza malam ya faɗi hadisi a guri kaza ko malam an tambaye shi mas'ala iri kaza ga abin da ya amsa ki rubuta da gaggawa ke ma zaki zama malama ɗaliban ilimi a haka amma yanzu duk wani abin da nake faɗa in an neme shi wata rana a gurin ku ya gudu shi sa kake ganin a amsa tambaya yau jibi gata kuma a dawo da ita saboda ma'ana tana can tana wata sabgar ma'ana aka yin faɗi maganar bata ji ba to da tana rubutawa za ta ce da Allah ne me kika faɗa ne me aka faɗa je mala a guri kaza ni abin ya kuce min ban rubuta faɗa min da Allah yanzu sai ta rubuta haka ake yi amma gashi nan da ƴan matan ku da iyayen naku ba mai jotin din komai to Allah ya sauke yace to haka muke ni da shi muna ma'ana canzawa washe gari ni kuma sai ne haka yace fa yatini bi khabaril wahyi wa ghairihi ni kuma idan na dawo sai ya ban labarin wahayi bi ma'ana irin duk abin da manzo Allah ya faɗa ai wahayi ne ko sai ya ban labarin wahayi da abin da ya faru kwatankwacin wannan na masaloli wa atihi bi mislihi zalika ni ma gobe in ji haka zan kawo masa wannan labarin wa kunna natahaddasu anna ghassana tun'ilu al-khayla litaghaduna yace har ma muna tattaunawa wata ran cewa kamar ma'ana kabilar ghassana za su ka suna nan suna shiri suna shirye dawakin su za su kawo mana ziyara fa nazala sahibi yawman thumma atani isha'a isha'an yace wata rana na tafi kasuwa sai shi ma wannan abokina ya dawo ya zo min gida da asuba da sallar isha'i fadaraba bi babi fadaraba babi sai ya buga mamun kofar gidana an gane ko thumma nadani sannan sai ya kira ni fa kharatu ilayhi fa qala sai na fita gurin sa sai ya ce da ni hadasa amrun azim nace kai yafi babban al'amari ya faru fa qultu sai nace wa ma zaka to lafiya me ya faru aja'a daga sanu daman kun ga yace daman kabila gasan tana kokarin kawo musu hari to da ya zo min hankali a tashi ya ce fa yau fa lamura sun caɓe matsala fa ta faru yau a majalisun manzan Allah ko a gidan manzan Allah ya ce gasan ne suka zo ba na ƙabila gasan sun za su kawo mana hari ne ƙala sai ce bal la bal a azam min zalika wa atwal ina ai wannan abin da ya faru yau ya fi kawo harin ƙabila gasan gasan ya fi kuma ya fi tsawo ya fi tsawo an gane ko tsallaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nisa'u ya ce ai manzo Allah ya sake matansa baki ɗayan su duk ya sake su ai ka tashi hankali ya zo tunda manzo ayan san duk wani masoyinka aka ce yau ya rabu da matarsa ai ka tashi hankali tunda mace ita ce ma'ana jagorar gida ita ce komai na gida ita ce gatan mai gida gatan yaran gida gatan dangi gatan uwar miji gatan kowa to idan matsala ta faru an ce ai saki kaga ai lamari ne babba zumunci ya katse matsala ta an gane ko shi yasa abin ya tada musu hankali an gane fa qultu sai nace kada hadasa kad kad khabat hafsa wa khasirat yace tab gaskiya hafsa ta bata ta lalace ta yi asara kaga uba kenan me ya tuno kawai me ya tuno ba ku da baki yansa saboda uba na kwarai baya son a sake shi amma sai ka ce to sake ta mana an gama da uban banza a nan gudu ba a yi dace ba ko sakamin yata uwar banza kenan eh uwar banza ce wannan ai uwa da uba na gari gyara suke ba batawa ba sai dai idan mijin ya zama na mutumin banza ne yana shaye-shaye ko mushriki ne ko mazinaci ne ko dan luwadi ne ko dan madugo ne ko barawo ne ko dan fashi ne to kin ga wannan zahiran ba za a so zama da shi ba amma wasu kadiya wayansu kananan matsaloli sai ga iyaye suna zakewa to sako ta sai me eh to sakaman yata ba daidai bane wannan kai tsaye ana faɗa yace gaskiya Hafsa ta tabe ta yi asara kaga kenan zuciyarsa kullun tana makale da menene da san zaman auren Hafsa to haka uba na gari yake kake so yar ka zaman aure zama ba aure musiba ce bala'i ne in za ku iya tunawa ma ai da Hafsa ta gama idda ma ba shi yazo ya faɗa manza ya faɗa sai na Abakar ba da Umar ba sai na Umar da Usman ba yace ga yata ta gama idda fa abakar ka nemi aurenta wannan shine sinful amma ke idan babanki aka sai ki ci an wulakanta ki an zubda miki ajin ki na banza da an baki da ajin wai ai awan tallata ma baba yake an tallata ki sai me wai tallata baba na yake to da me ga ta ake miki sakarai babanki zai so ki wulakanta ne mamanki za ta so ki wulakanta ne ai da kin ga wani wani mai dan dama dama mai tallar yarki to wani ba za ka nemi wance ba gabari na nan ga baraka ba za ka bi baraka ba ke kuma zake ji wallahi ni umma ta wulakanta ni wallahi eh ni wallahi umma ta bada ni wallahi to ni wallahi ma bana sai tana tallata akai shi ma kuma in an yi rashin katari mutumin banza ne kuma wannan sai zama abin gori a gurin shi ai in bera da sa da dawa ma da wari to ya kamata mu tsoron Allah baki dai mazan mu da matan mu dan babanta ko ita kanta ta tallata ma kanta ba wulakanci bane wannan ba kuma kanta farau ba ba abin gori bane ba kai ba kowa ba ne ba an gane to shine yace mana kad khabat hafsa wa khasirat kad kuntu azunnu hadha ka'ina yace da man gaskiya ina tsammanin haka zai faru saboda naga take taken nasu ba dadi an gane ko yace hatta idza sallaitu subha shaddattu idari shaddattu ala siyabi kawai garin Allah na wayewa ina sallah asubahi ko sai na sa kayana na daura farjalle na wa nazaltu na nasu na tafi gidan manzon Allah wa dakhaltu ala hafsa wa hiya tabki fa qultu kawai sai na shiga gurin hafsa tana kuka sai na ce haka ne ya sake ku saboda masallacin manzo Allah ya cika ana ta kuka tunda kun ga a cikin su ba wata na wurin Allah sai na Abakar baya nan ko kai kai tsaye tunda shi na da alaka da gida kawai sai sai ya shiga sai ki tambaya Hafsa fa qul fa qalat tace la adri wallahi ban sani ba ya sake mu ko bai sake mu wallahi ban sani ba wa hadha ma'zilun fi hadhihi ma'ana fi hadhihi al-mashrib mashrib mashrib ya ce yana can da ya cikin wancan ɗakin same shi a can ya ce fataitu gulaman lahu aswad sai na zo gurin wani yaransa mai kula da ƙofarsa faƙulti na ce ista'azin li umar ista'azin li umar da Allah je ka nema wa umar izini na zo ina son ganin manzan Allah fada khalal gulamu sun makaraja yaron nan ya shiga gurin manzan Allah ya fito faƙala sai ce zakartuka la'u fasa mata na ce masa umar na sallama amma ni shiru ya ce mun kala ba to kun ga lamari ya baci kenan ko umar na magana ya zo ya nemi izini amma ba a ce kala ba ya ce fan talaktu hatta ataitul minbara sai na tafi kawai na shiga na je masallaci na zauna gindin mambarin manzo Allah fa iza inda hu rahadun julusun yabki ba'dhum ba'd fa iza fa iza inda hu rahadun julusun yabki ba'dhum na tada mutane a masallaci suna ta kuka wasu suna kuka a cikinsu hankali ya tashi fajalastu qalilan nema sai na dan zauna a cikinsu thumma ghalaba nema ajidu sannan damuwa ta fita addabe ni ba zan iya zama ba sai na je na ji me yake faruwa ne fa ataitul gulama sai na saki zuwa gurin wannan yaro fa qultu sai na ce ista'azin li umar da Allah je ka nema manzan je ka nema min izini gurin manzan Allah ka ce umar ne fa dakhala thumma kharaja ilayya sai ya shiga ya fito ya dawo gurina faƙala sai ce ƙada zakartuka laho fasa mata gaskiya na sake neman maka izini amma dai manzo Allah ya shirbe ce mun ƙala ba kai abu ya bashi fa wallaytu mudbiran kawai sai na juya baya fa izal ghulam yad'uni sai kuma na ji yaron nan yana kira na faƙala sai ce udkhul ka shigo kada azina laka manzo Allah ya ce maka izini yanzu yace fa dakaltu fa sallamtu ala rasulillahi fa idza huwa muttaqiun ala rum ala rummal ko ala rummali hasirin yace sai na shiga ɗakin manzan Allah na tada manzan Allah yana kicin gide a wata tsohuwar tabarmar shi din ma shacin tabarmar da a jikin manzan Allah wato za ka ga irin yadda wa'annan bayan Allah suka yi rayuwa ai shine sai dan Umar yake cewa na kalli ɗakin manzan Allah ba wani abin da zaka kalla ka sake kallon shi sau biyu saboda wai sha'awa babu ya ce ba abin za ka kalla ka sake kallo karo ne ba wani abin sha'awa shi na halaike faɗa manzo alan ziyar rasulullah ba za a gyara ɗakin na aika ba sai ce haba umar haba umar haba umar ya ce wa'ancan sarakunan da kake gani rabansa na lahira ne fa ake ba su ya ce mu kuma namu na can ya ce menene abin wani damuwa dai wani abin tashin hankali ya ce inna ma ana karakibun istazalla ta hata shajara yushaku an yartahila anha yace ni fa kamar matafiyi ne na zauna gindin bishiya dan na huta kuma yanzu ma na kusan gama hutu na in tafi to a wannan duniya me wani gyara daki me sai na duk ana ganin rana ma a dakin manzon Allah in ana ruwa ma har yayin dakin manzon Allah yake in an ce a gyara sai ce kash rimfar hutun kawai rimfar hutawa a hanyar tafiyar to yanzu ya muke gida da jinmu ya muke ɗakunan kwananmu kuma wai sai mu ce mu ma muna son aljanna irin ta wayancan anya akwai gyara wallahi dole sai mun gyara sai mun koma ga Allah sai kuma mun iyayen mu rike Allah subhanahu wataala da manzon shi to hadisin ba zai iya karasuwa ba yana da saura gobe idan mun zo zan karasa muku saboda akwai fa'idoji a ciki shi yasa da so dama na zo da laptop ɗin don in karanta muku don mu ƙaru kuma da fatan ya zama darasi a gare mu abinda na faɗa daidai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladansa na kuskure kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana don masu don masu addu'o'i Allah kowa ka san bukatun shi wata ta kawo kuka